الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم للتافينين بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وأنه كما شين الدرسين تسعين ترى الدرسين da ya gabata mun karanta gaba ta hamsin kiwamu maktabatik wato yadda mutum zai tsara maktaba ɗinsa a matsayin mutum na ɗalibin ilimi yadda zai tsara labirare ɗinsa wato zai tsara ta ne ala ɗari kilistidilal ta irin hanyar kafa hujja ƙila zai sanya littattafan da suka shafi tafsirin alkur'ani ya jera su sunna jera haka haka walgausa ala asrarul masaid to zai yanda in ya tashi istidlali da zuzzurfan istinbadi na hukunce hukunce da kuma wasu masail shi sai ce daga cikin manya manyan littafan manyan malaman nan ya zamto labirare din mutum ta kunshe su kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah da kuma almajirinsa ibn al-qayyim rahmatullahi alai sannan ya zamto yana da littafan al-hafiz ibn abdul bar kamar littafinsa at-tamhid ga kuma al-mughni na ibn qudama ga siyar min alamin nubala na hafiz az-zahabi ga tafsirin ibn kathir da al-bidaya wan nihaya ga littafin ibn rajab al-hanbali wayannan haka ake so ya jera su littafan al-hafiz ibn hajar sai al-hafiz ash-shawkani al-imam muhammad ibn abdul wahhab sai kutubi ulama'i da'wa wa min ajma'iha ad-durar saniya sai al-allamatu sanani rahimahullah musamman littafin nan nasa subul salam sai kuma al-allama siddiq hasan khan al-qanuji rahimahullah sai kuma littattafan al'allama Muhammadul Amin Ashankiti rahimahullah musamman littafin nan nasa na tafsiri adwa'ul bayan fi idahil Qur'ani bil Qur'an. To, Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala zai ɗanyi sharhin wannan magana ta Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Ya ce, Haza aidan minal muhim, ya ce, haka ma har wa yau yana daga cikin abu mai mahimmanci. an yaktara al'insana limaktabatihi wato ɗalibin ilimi ya zaɓar wa maktaba ɗinsa wa maraji'ihi da maraji'i ɗinsa alkutubal asaliya alkadima wato wannan ya wato ɗalibin ilimi ya zaɓi littattafai al'asila masu asali na tushe alkadima na farko can wato ya zamanto ya zuba su a cikin maktaba library dinsa li'anna ghaliba kutuba almutaakhirina domin mafi yawan littattafan da suka zo na malamai na ƙarshe ghalibuha qalilul ma'ani kathirul mabani mafi yawancin littattafan za ga ma'anar su ya kadan ce sai surutu mai yawa amma littattafan magabata can salaf na farkon nan za a ga kowace gaba karatu ne mai tarin yawa ba su damu da mabani ba kasratul ma'ani su suke yi su kuma littattafan almutaakhirin galibin su zaka ga ainihin qalilatul ma'ani ma'anonin kadan kathiratul mabani sai kuma surutun shine yake da yawa taqra'u safhatan shaykh Uthaymeen yace zaka iya karanta shafi daya kamilatan cikakke yumkinu talakhasuha fi sadrin wanda zai iya yiwa gaba ɗaya kai samarin sa a sadara ɗaya amma sai ga an cika ma shafi ɗaya da shi da surutu ana ta sharhi da bayani aw sadarain ko kuma cikin sadara biyu zaka iya dunkule ma'anar wannan magana da shi mai littafin cikin almutaakhirin shafi guda yayin yana magana akan wannan wanda in aka tattara magana duk da a shafi ɗayan zaka iya tattare ta a cikin layi ɗaya ko layi biyu مع التعريج والمطاب والتغريزات wato tare da kuma wato sakin hanya aka dinga jin wani lokaci mutum kawai ga abin da yake magana sai ga ya saki hanya kuma sai ya koma wani abu daban wal maqab ga kuma fadawa rami tintibe wata garizat da kuma rashin dacewa fi ba'dil kalimat a wasu kalmomin sai ga an kawo wasu kalmomin ba su dace ba allati la tufham wasu kalmomin ma ko wata jumla sai ka kasa fahimta illa ba'da tikrar sai ka je ka sake dawowa kaga baka gane baka kuma koma ka sake karantowa wani sai ka maimaita sau uku sau hudu sau biyar kafin ma ka gane malamin me yake so ya faɗa lakin na kutubar salaf amma littafan magabata in kana karanta su ta jiduha sahala za ka same su masu sauƙi ne ba wai so suke su nuna ma sun iya larabci ba su so suke saƙon da suke ke ɗauke su isar maka ka gane da haka za ka same su sahala hayyina layyina za ka same su masu sauƙi masu taushi masu daɗi rasina tabbatattu kuma komai a ciki za a gan shi kafaffe an kafe maka shi la ta jidu kalimatan wahida laisa laha ma'anan in dai cikin littafin salaf ne zai wahala ka samu wata kalma guda ɗaya a cikin littafin su da bata da ma'ana to shi sa an fi son ɗalibin ilimi ya dinga komawa wajen ɗebo irin wa'annan littafan na salaf na can ya cika laburaransa da su alaika bil kutub lalle kan wajibi ne ka zamanto kana da kutub littafai thumma ista'rada al mu'allif li kutubin muayyana sannan sai malam bakar bin abdullah abu zaid sai ya bujuro da wasu littattafai ayyanannu minha daga cikin wa'annan littafan thumma wasafa hadhihi al kutubi sannan ya sufanta wa'annan littafai kala sai ce al mansuja wanda suke tsararru ala dariq al istidlal ta fuskar kafa hujja wa tafaqquhi da fahimtar addini fi ilalil ahkam ko fahimta game da illoli ko dalilan hukunce hukunce wa hadha khairun ma yakunu li dalibil ilm wannan yana daga cikin alherin da ya kasance ya kamata dalibin ilimi ya kasance yana da shi an takuna al masailu maqarunatan bid dalail ya zamanto mas'alolin duk da ya dauko kowace a hada take da dalilinta in ya dauko mas'ala ya zama yana da salaf yana da littafi yana da wasu magabatansa akan wannan magana wannan mas'ala din waddala'il da kuma dalilai imma nususun ko dai nassosi ne ga su karara wa imma ilalun ko kuma illoli ne ko sabubba ne na ainihin wato hukunce hukunce wal ilalul wal ilalul mustanbatati minan nusus ko kuma ya zamanto dalilai ne da kuma ainihin wato sabubba waɗanda aka yi istinbadin su daga nusus lakin kadla ya kunun kadla ya kunan nassu fi hadhihi almas'alati bi'ainiha sai dai akan iya samun wata mas'ala da babu wani nassi da yayi magana akan ainihinta lakin tashmaluha illa sai dai in ka in ka koma illar tana iya kunsata yanzu misali da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu muskirin khamr duk abin da ke sa maye giya ne yanzu ba za ka samu nassi akan sholusho ba kararar da ya fito yace sholusho haramun ne an gane ko ko ya ce wiwi maro haramun ce ko ba za ka samu nassi da ya fito ƙararra ya sarraha ta ba an gane amma illar abubuwan da ke sa maye ya shigo da su duk abin da ke sa layi da tangadi duk sun shigo ciki duk da cewa ba kowanne ne zaka iya samun nassi ƙararra ya magana akai ba da aka wanda nassin yayi magana akai me yasa nassin ya haramta giya saboda maye to sai zamto illar shine maye to duk abin da ke sa mai illar ta hada su da haka shi ma haramun ne duk da babu nassi akai amma illa ta hada wannan na bada misali ne dan a gane ma kar ai ta ji ina illa illa ka dauka irin illa da ka sani ta Hausa ba ita ba qa'idatun amma akwai wata qa'ida wadda take gamammiya wa alam ka sani annahu la yujadu hukmun min ahkamillah illa wa lahu illa wannan ka'ida ce babu wani hukunci daga cikin hukunce hukuncen Allah face akwai dalili akwai illar wannan hukuncin akwai illar da ta sa aka yi wannan hukuncin li'anna Allah ta'ala qal saboda Allah ta'ala ce zalikum hukumullah wannan hukuncin na Allah ne ya hukumu bainakum da yake yin hukunci a tsakaninku wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma gwani ne ya masani gwani zai yi abu ba hikima babu illa ba zai yiwu ba babu sababi haka kawai da aka fama min hukumin babu wani hukunci illa wala hu illa face akwai illar da ta sa aka yi wannan hukuncin lakin min al ahkam sai dai zamu samu daga cikin hukunce hukuncen ma na alamu illatahu akwai wanda zamu iya sanin dalili ko illar da ta sa aka yi wannan hukuncin wa na alamu anna laha aktharu min illa muna iya sanin ma wata mas'alar ko wani hukuncin illar da ta sa wato aka yi hukuncin illoli ne da yawa ba guda ɗaya ba ma wa ba'dha yakhfa alaina amma wasu daga cikin illolin sai su buyan mana sai zaman to bamu gano wannan illolin ba amma lalle akwai illa walakinna wa in khafiyat alaina al'illatul khassa sai dai cewa koda dalilin da yasa aka yi wannan hukuncin na musamman ya buyan mana bamu gane ba to mu sani la takhfa alaina al'illatul amma to dalilin da aka sa aka yi wannan hukuncin gamamme shi ba zai zama boyayye a gare mu ba zai zama mun san shi wa huwa wa hiya ta'abbudu lillah shine bautawa Allah in Allah madaukakin sarki yace aje wato aje bu jamra lalle akwai hikimar da ta sa Allah ta'ala ce ka ɗebi a matsayinka na mahajjaci ka ɗebi tsakuwa ranar sallah guda bakwai ka je ka jefi jamra guda ɗaya washe garin sallah ka tsinci duwatsu guda ashirin da ɗaya jamrorin nan guda uku ka je ka jefa wannan bakwai ka jefa wannan bakwai ka jefa waccan bakwai ranar biyu ga sallah ma ka tsinci ishirin da ɗaya ka je ka jefi wannan ka jefi wannan jamra ka jefi wannan in kana cikin waɗanda suka jinkirta jinkirta to ranar uku ga sallah ka sake tsintar guda tsakuwa ishirin da ɗaya ka je ka jefe su me yasa ake zuwa a jefi wannan duk da ba mu san hikima ba akwai hikima ko ba mu san kowace hikima ba Allah ne ya ce mu yi bauta ne da haka mu je mu yi ita ita gane cewa wannan abun bauta ne shi ma ya hikima ce ina fata an gane shine abin da malai yake so ka gane anan fa inna kamalat ta'abbud lillah domin cikar ko kamalar bautar Allah an ta'abudahu shine ka bautata wa Allah azza wa jalla fi ma amara cikin duk abin da ya bada umarni sawa'un alimtal hikima aw lam am lam ta'lam sawa'un ka gano hikimar da ta sa Allah ya hana kaza ko baka gane wannan hikimar ba wa hadha ablagu fil inqiyad wannan shine yafi kaiwa makura da matuka wajen miƙa wuya ga Allah an yanka da shaksu shine mutum ya sallama ya miƙa wuya li'amalin ga wani aiki da Allah ya ce ya yi shi la ya arifu hikimata bai ma san hikima da ta sa aka ce aikin ba amma kawai ka ganshi ya je yana ta yi to kai me hikima yin wannan aiki ya ce kawai Allah ya ce in yi dan haka zan yi wa inna ma yaqumu bihi li mujarradi ta'abbudi wa tadhallulillah kawai ya tsaya ne tukuru yana wannan aikin saboda wannan aikin bauta ne da kuma kaskantar da kai ga Allah sai mu tashi wa kaulu insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai